أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadu Salihin za mu tashi akan babi na 216 wato babu ta'kidi wujubi zakati wa bayani fadliha wa ma yata'allaqu biha wato babi da zai magana akan wajibcin karfafa wajibci to wajabcin yana da ƙarfi ƙwarai da gaske na wajabcin zakka da kuma bayanin falalar zakka da kuma abin da yake ɗamfare da ita قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك وذلك دين القيمة وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تدهرهم وتزكيهم بها على ما دوكacin sarki yace wa aqimus salata wa atuz zakka ku tsaye da sallah sa'annan ku ba da zakka kaga Allah madaukakin sarki ya hada sallah da zakka kamar yadda Allah ya hada imani da shi da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Allah ya hada gode masa da godewa iyaye daman anan na abubuwa ne guda uku wanda ibnu mas'ud ko ibnu abbas ne a ina ji ibnu mas'ud ne yake cewa yan tagwaye ne Allah maɗaukacin sarki abubuwan nan guda uku Allah ya mai da su ‘yan tagwaye, wanda duk ya raba su to ɗayan Allah ba zai karɓa ba. Shi ne ya ce, na farko shi ne wa aɗi'ullaha wa aɗi'ur rasu, ku bi Allah, ku bi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, wanda duk ya bi Allah ya ce ba ruwan shi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. to Allah maɗaukacin sarki bai bukatar biyayyarsa ba abin da za ka yi Allah ya karba ba ruwan Allah ma da mutum sa'annan Allah maɗaukacin sarki ya ce wa a salata wa atun zaka ku tsaye da sallah ku ba da zakka ya ce duk wanda ya tsaye da sallah ya ƙi ba da zakka shi ma Allah ba zai shi da sallarsa sa'annan na uku shine anishi kurli wal walidek Allah ya ce ka gode mun sa'annan ka gode wa iyayenka wanda duk ya gode wa Allah ya ki gode wa iyayensa to godiyar da Allah yawa Allah Allah ba ruwan shi da ita da ka waɗannan tagwayen dole mu bar su a tagwaye duk mu kula da su ga baki daya zakka idan aka ce zakka a musulunci akwai zakka da Allah madaukakin sarki ya kira ta gama gari wanda ita aka soma a musulunci shine mutum kawai abin da ya ga dama a dukiyarsa ya bayar sadaka za ku ga ayon alkurani cike su Allah madaukakin sarki yana kira wato haqqahu yawma hasadihi in ka samu alheri ka sanwa wani ku yi ta bayarwa to wannan zakka ita ce tun daga makka sai zakka wadda aka faranta ta a madina wadda take da iyaka baka isa ba a matsayinka na musulmi kai yadda ka ga dama Allah da kanshi ya zana ga abin da za a bada dole ka bayar da abin da Allah ya ce ba babu nan sai musulunci ya sanya hukuma inda hukumar musulunci ita ce take karban zakka a hannun masu dukiya ta ba wa talakawa hasali babu ruwan talaka da mai kuɗi ina nufin wajen zakka idan ana gwamnatin musulunci gwamnatin musulunci take karba sai ta bawa shi yasa ake karba dole amma yanzu kaga faman sha a fajumin wai sha'a falyakafu yanzu haka ake na wanda ya ga dama ya bayar wanda bai ga dama bai hana kenan amma kuma akwai lahira akwai Allah madaukaki sarki inna rabbaka labil mirsad Allah yana nan yana madakata na jiran kowa zai je ya haɗu da shi amma da lokacin da ake shari'a musulunci bibi ake yi dole ka bayar dole har ma akwai waɗanda Allah madaukakin sarki a cikin mutane takwas da Allah ya zana a basu zakka za ka ga a ciki akwai wal'amilina alaiha Allah ya kira waɗanda suke aikin karɓar zakkar wanda hukuma ta sanya su suna bi gari gari gida gida ana lissafawa ana cirewa to su ma ana ba su zakkar Allah madaukaki sarki cewa ba umiru ba a musu umarni da komai ba illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa fate su bauta wa Allah suna masu tsarkake addini gare shi suna addini na ta Allah shine dinul halif addini na la ilaha illallah addini na ta Allah babu tarayya da Allah madaukake sarki sa'annan bayan sun yi wannan wato wai qimu salata su tsaye da sallah sa'annan wa yu'tu zakata su ba da zakka abinda aka musu umarci aka musu umarni kenan su tsaye da sallah an musu umarni tsaye da sallah sa'annan su ba da zakka Allah ya ce wada wa zalika dinul qayyima wannan shine shari'a tsayayya addini tsayayye da Allah madaukakin sarki ya umarni da cewa musulmi ya aikata shi wa qala ta'ala ala madaukakin sarki yace khudh min amwalihim sadaqa ka dauka ka karba daga dukiyarsu ka karbi sadaka bi ma'ana zakka wanda yake tudahiruhum wa tazakihum biha da wannan zakka zaka tsarkake su sa'annan wato ka musu addu'a da ita daman idan annabi idan aka kawo zakka annabi ya karba yana musu addu'a sai ma aka ce idan aka baka zakka kai addu'a addu'a da ake yawa wanda ya bada zakka shine Allah madaukakin sarki ya ya dayyaba dukiya Allah ya raya dukiya kuma duk mai bada zakka dama Allah yana raya dukiyarsa Allah yana tsare shi daga sharrin musibu kuma wani zai hana zakka amma bala'in da yake shiga a shekara ta fi zakkar na nufin Allah hasara da yake yi ba da mazaka yake yi da sabon masauki wasu haka dai haka dai za ka gantarar da kuma nan gashi ana bin shi bashi kawai ya ƙi yabi akwai wanda kuma suna da dukiya kawai sai ya tsantsa kuro kawai sai ce tun da a kawo kaza a bayar wanda ya haka bai zanka ba dole sai ka lissafa sai ka lissafa yadda Allah ne ya faɗa haka za ka yi dukiyarka in ta kai in kudinka in ka kasa shi kashi arba'in sai ka ba da kashi ɗaya su an da haɓa sun ne ko ko shi kenan ka ba da zarka wannan ita ce zarka wanda Allah ya ce a yi sannan wanda suke ba da zakka Allah madaukakin sarki yana musu ta goma shi nan duniya yana musu ta goma shi lahira wa an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala buri al-islam ala khamsin shahadati an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar abduhu wa rasuluhu wa iqamis salah wa ita'iz zakah وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه an samu hadisi daga ibn umar yadda Allah ta tabbata a gare su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyal islamu ala khamsi an gina musulunci akan abubuwa guda biyar wato ka ɗauki musulunci a ce shine masallacin sosai aka masa fila guda biyar fila ginshiki wanda ta rike shi su biyar aka musulunci yake na farko an gina musulunci akan shahadati Allah ilaha illallah tabbatawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasul abduhu wa rasuluhu sannan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne la ilaha illallah muhammad rasulullah kalma da yace a hade Allah ya hada su kuma dole musulmi ya hada su ba a ma shiga musulunci da guda daya musulunta ma ba a yi da daya mutum ya ce la ilaha illallah a ce ka ce muhammadu rasulullah ta hmm? kasar ko ba karatu kasar mai musulunta ba na kasar mai zama musulunta dole sai ya hada ya yarda cewa manzan annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne sa'annan na biyu shine wa iqamis sala sai tsaye da sallah shine gishiki na biyu kamar yadda aka yi ta bayani tsaye da sallah ya hada da yin sallah yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya hada da yin sallah a lokacin da aka ce ayi wato sai mutum ya hada mutum yayi ta yanda aka ce yayi ta kuma a lokacin da aka ce a yi shi yasa ka ga mutum ya sallah wani lokaci da ba lokacin sallah ba in ba waɗanda shari'a ta ba su uzuri ba ba a karɓa yanzu misali da mutum yana da sauri zai tafiya gobe misali sai yanzu ba ishan ne ce ina gabarin na yi asuba saboda gobe ba zan samu lokaci ba tun hudu zan fita sai bayan ishan nan sai ya asuba yana da sallah bai da sallah babu saboda asuba ma bata zo ba bata ma hau kan shi ba da haka sai ya jira ta hau kan shi kafin yayi Allah madaukakin sarki ya ce ku tsaye da sallah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta Allah ya sanya sallah akan mu'mine yayi mata lokaci dan haka lokacin ta za a bi idan mutum ya tsaye da sallah ya yi sallah yadda ake umarni Allah a cikin ƙurani dama ya ce wa ƙumu lillahi qaniti ku tsaya kuna masu kankan da kai a sallah musulmi ya zama yana sallah yana tuna Allah yana sallah yana tuna lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin shaidan akwai wani shaidan sunan shi kanzabu kanzabu shi shaidanin sallah ne shi kawai shaidani ne na sallah shi aikinsa kawai da kayi kabbarar sallah sai zai ringa ce ma uzukur kaza uzukur kaza uzukur kaza uzukur kaza kana sallah kana kabbarar sallah zai zai tuntuna ma ka tuna kaza ka tuna kaza yanzu ba ga ku a zaune ba za ka ga mutum ba ruwan shi da me zai ci an jima ai an gane hausan ba ruwan shi da me zai ci zai da ya san zai ci wani abu tun da dare saboda yunwa amma ba ruwan shi da me zai ci yanzu gashi ne yanzu kamata ka tuna me zaka ci ka shirya to ba za ka tuna ba sai ka ce Allahu akbar isha sai sai na to sai sai dai sai ma anya mai kunun nan bai kare ba misali na anya ba zai kare ba a kai anya shayi zan sha na shayi ma dai gwada ma ko da madara ko ba madara na buredi na kaza zan ci da haka yake ba komai yake yi ba yana rage ma ladan sallah yana rage ma ladan sallah yana ragewa shi yasa ake son kai kokari in ma ya riga kai ma dai karka bar shi karka bar shi ya kwashe akalla ko akalla kai kokari ku raba sallar 50-50 eh da ka bar shi duk ya kwasa don wani gaba da yake kwashewa saboda wani bai gane yana sallah ba kawai sai lima ya kabbara gaba ɗaya ma shi yanzu ne yana kabbara sallah sai ya tafiya sai je lagos wallahi innan kasuwa ne sai ya ringa zuwa kantina da ya kamata ya duba kaya yana kabbara zai ringa ganin kantin madara fa katan bakwai ya tuna cewa kai sabulun ne ya kare ba last time katar shida na shi ya ko bakwai ne yanzu ya kamata a sai goma haka zai ta yi kawai sai liman ya ce Allah kuwa zai ta shi ba ce Allah kuwa haka za a yi har a gama sallar kullum na ba ku misali da wani bawan Allah da ana cikin sallah ya ɗauku kalkuleto kalkuleto abin lissafi yana cikin sahun gaba ya manta ya dauki calculation yana ta danna ta hada lissafi Allah ya san wani kudi ya tuno ya riga hada lissafi sai da aka yi kabbara ya yi fafafu ya gyara kaga wannan ainihin san ya yi nisa na gafala ta yi gafala yamin ya yi yawa ya yi yawa sai ya yi yawa da haka dole ne mai ta ƙoƙari nuna ta abin nan tuna Allah ba za ka yi tuna Allah ba kawai ka ringa tuno ka ga kana a cikin makara shi ma tuna Allah ne ka ringa ganin ka ga kanan a cikin makara ga kanan an ɗauke ka ko ga kanan ana ma wanka ka mutu na ana ma wanka ga kana an gama ma wanka ga kana an sa ka a cikin likafani na ga kana an daure ka ga kana an zo da kai an ma sallah ga kana an dauke ka gashi nan an yi hanyar makabarta da kai ga kana an je an tona kabari ga kana ana sa ka ga kana ana rufe ka a wannan ishe ka tunani ko ya isa ka ɗan adam tunani kuma wannan tunanin da kake yana da kyau saboda za a yi ba wai kana tunanin wani abu bane da ba za a yi ba kuma ba fata kake ba kai wani ya ce a Allah tana wannan karar na kar ya zo ya ja mun na mutu a'a wata ran za ka mutu ko kana so ko ba ka so zai ji hankalinka ne sallar ka gane kai lalle fa to me kake yi to ya fi a ce ka tafi kana ta saye da siyarwa kana ta lissafi na na hira waya waya da ta zama musifa da ta zama musifa ta zama bala'i hannun al'umma akwai wanda za ka ga yana sallan ma yana duba waya yana sallan ma za ka ga wani shi mai imani ne sai ya sa ta a silent sai sa ta a gaba haka a bude na kaji mummuni eh tana bugawa yana kyallarawa yana ganin suwa da waye ya bugo eh yana kallo yana Allahu akbar yana gani in ya san mutum nawa ya kira shi ya san wanda zai yanda za a yi to wannan wa wasa ne da sallah wasa ne zunzuru su da sallah gara a kife ta ko a kashe ta ta yaƙuri ba abin da zai faru shiɗa ne yake ta ce ma ra'ayi wani ba abin da zai faru har kai sallah ka gama wai ana neman ka ana neman ka kai da sallah za a nemo ka wanda ma ke neman shi na gaskiya ko ba ka da waya ma za a nemo ka na inda neman ka da gaskiya ake yi wallahi ko ba ka da waya sai an za a neme ka amma wanda ka gama damuwa yadda ka neme shi daman ba neman shi ake da haka haka sallah take dole ne musulmi ya yi ƙoƙari ya tsaye da ita ya ringa tuna Allah maɗaukacin sarki a ciki don mu don ya samu lada mai yawa a cikinta wa yi wucin zaka sa'an nan a wa ita'i zaka da ba da zaka yana daga cikin gishiki na musulunci dole ne musulmi ya ba da zaka amma da sharadi in Allah ya ba shi dukiya wadda ta kai zaka ta kai nisabi akwai nisabin zakka nawa ne miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da saba'in da uku da ɗari uku na da naira uku idan kana da wannan suka shekara a hannunka sai ka buga shi gida arba'in wani ya buga mana wani ya buga shi gida arba'in a raba mutum arba'in na? dubu talatin da shida so kaji ya yi ce dubu talatin da shida mu ce ma da bakwai misali ko da ta take da ɗan ruwa ne to dubu talatin da shida don Allah kana da miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da dubu saba'in da uku Allah ya ce ka bada a shekara ka bada dubu talatin da bakwai misali sai me aka me aka ma na na me aka na ka gani ba a taɓa komai ba kuma dukiyar da suke harinka dukiyar Allah ce shi yasa zaka ji Allah ya ta wa atuhum min malillahi allazi ataku ba su daga dukiyar Allah da ya ba ku dukkan komai na Allah ne eh duk komai zai kare ya koma wajen mai shi wa ila Allahi tabza'ul umur komai zai koma wajen Allah Allah yana ta inna nahanu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un mu za mu gaje kasa da wanda ke kan kasan daman namu ne profatin Allah ne ya ce ya ba wa mutane aro Allah yana ara wa mutane ne duk rayuwar duniya aro ne Allah yake ba wa mutane kuma a matsayin jarabawa Allah ya ce wa nabuluhum bil khairi wa sharri fitna wa ilaina yurja'un muna jarraban mutane da talauci muna jarraban mutane da kuɗi inji Allah da wadata kowanne jarrabawa ne wani in Allah ya jarrabe shi da kuɗi shikenan sai ya bude babin sabon Allah eh jaraba kuɗi ba kyau kamar yadda jaraba talauci ma ba kyau duk jarabawa ce masu tsanani suna da wahala idan Allah ya jarrabu mutum da dukiya ba kyau idan ba Allah ya saita mutum ba ya yi hankali in kuɗi ya ratsa mutum sai yana jin kamar ma abinda Allah zai yi shi ba zai iya yi lallai haka kawai sai ya dinga jin kamar shi wani dan karamin Allah ne kudi ba haka suke sa wasu sai za su ga mutum yana magana sai ran da Allah ya damke shi sai ya gane ashe shi ba komai ba ne ba kowa eh shi yasa zaka ga wani Allah ya jaraba da kudi kuma ya zama musu fitina sai hana su ibada sai suna ganin kamar su ma wasu mutane ne na musamman ba za su ringa jam'in sallah ba ba za su duk abin mutane su ba ruwansu abin addini ba ruwansu su manya ne gani suke kama Allah ya ɗauke musu alhalin ba ruwan Allah da wani kuɗi ina ruwan Allah da wani kuɗi ba nashi ne abinda Allah ya ɗora wa talaka haka ya ɗora mai kuɗi na ibada ya yi jam'in sallah ya yi duk komai ya yi zumunci ya yi duk abin da ake so ya yi to haka nan talauci idan Allah ya jarrabu mutum da shi shi ma in ba ya yi a hankali ba sai waye gari na farko ya ta kai karan Allah tukuna ta kai karan Allah wurare ya ta kai karan Allah wajen da ba abin da za a ma sa'annan ya waye gari ya yi ta cutar mutane haka jarabawa su yi ta abubuwa wani ma sai ka ga yawa yi gari yana jin haushin Allah ka saurari jahilai ka ji suna magana sai ka ji suna maganganu marasa kyau ce shi yana ta roƙon Allah a bashi kuɗi shi yana ta sallah an hana shi na amma ga wani can na baya sallah sai sabo amma an bashi akwai masu faɗan haka saboda mai saboda ba san musulunci shi Allah ya riga ya gama sai hai kullun numidu haula wa haula min adai rabbuk Allah ya ce shi kowa inda wannan abin ne kowa kowa ma shi yake da arna da musulmi da masu bin Allah da fajirai da yan duniya da yan iska da duk Allah ya ce ba su nake wanda duk da ka dama sai na bashi lahira ne Allah ya ce ita na ajiye ta sai wal akhiratu lil muttaqin ita lahira na masu jin tsoron Allah amma duniya kowa da kowa Allah yake ba Allah ya ga dama ka tsaye da sallah ka ba Allah sai ya baka dukiya kuma in Allah ya ga dama ka tsaye da sallah ka bi Allah ya hana ka shikin da aka karma wannan ya zama da sabi cewa kai kabu kana sallah an hana ka Allah ya ce zai iya hana ka ka yi ta roƙon shi ya zaba ma abin da ya fi alheri Allahumma inna nas'aluka tibata fil amr wal azaima ala rushdi was salamata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata min an nar mutum ya riga wannan addu'a da wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne yace idan ku ga masu dukiya sun tara dukiya yace to kuma ku ringa wannan addu'a ku dinga wannan addu'a wannan kuma bai hana ka ka tara dukiya ba in Allah ya yi sai ka tara amma dai ka matsa wai sai ka yi a ba kyau ya matsawa ne ba kyau a ringa barin Allah da yadda ya tsara rayuwa eh za ka tashi ka nemi don abin da za ka ci na abin da za ka sha wannan tunda amma kan ce sai ka tara kuɗi wannan ka ja aiki in Allah ya yi za ka tara ba sai ma ka wahala ba duk mutane suke kudi ba wani wahala suke ba kawai ya rubuta musu sai ka sun samu ana wasa da dariya sai ka ji mutu ya zama biloniya ko miloniya ko waye sai kuma kana ta yi tukuru tukuru na in ya rubuta shi kenan shi sa ya ce arziki na shi ne a ringa neman sa a wajensa shi Allah kawai abin da musulunci yake so shine a tashi a nema musulunci bai yadda a zauna babu nema ba amma a sani mai bayarwa shine Allah mai arzurtawa shine Allah Allah ka arzurta mu da haka idan mutum yana da wannan nishabi na zakka zai bayar da ita wajibi sannan ginshiki na hudu shine hajjin bait da hajji aikin hajji zuwa ɗakin Allah maɗaukacin sarki wanda ake zuwa a yi umura a yi aikin hajji wanda kun ga abin da ya faru lafiya Allah ya sa bana ba haka za ba Allah ya sa bana ba haka za Allah Allah ya sa bana ba haka za Allah maɗaukacin sarki ya sa normal aikin hajji za a yi bana eh Allah mai iko ne akan komai eh amma dai ba ran nan ai bai dadi ba azumi yanda muka yi ba azumi ba ran nan ai ba dadi Allah kar ya maimaita mana Allah ya tsare to shi ake haji daman yana da ka'ida Allah ya ce liman sada'a na ilaihi sabila wanda ya sami dama in mutum yana da dukiya wanda zai iya tafiya hanya lafiya to Allah ya wajabta masa aikin haji to daya wajibi a ce a rayuwarsa daya a cikin rayuwa amma in Allah ya baka dama kare sai komawa to wannan dama ce idan ka samu umra ka ana sa a yi ta nanata aiki haji ma ana sa amma a nanata saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa tabi'u بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد maza Allah sallallahu alaihi wasallam ku ringa bibiya ku yi ku ƙara ku yi ku ƙara ku yi ku ƙara ku yi aikin haji ku ƙara yi ku yi aikin haji ku ƙara yi ku yi umra ku ƙara yi ku yi umra ku ƙara yi sai ya ce dalili saboda umra da haji suna kore talauci da zunubi suna kore talauci da zunubi za ka ga duk wanda ya zallazumci zuwa maka dai ba za ka kira shi talaka na saboda ai zuwa ma in dai talaka dai da wuya ya yanga ita zuwa ko ai zuwa ma alama ce ta masha Allah to da ka ga to zuwa zuwa zuwa ina sa da nan ya samu wadata sanan yana kore zunubi saboda haƙƙin haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi wanda duk ya je aiki man hajja falam yafsuk walam yarfus raja'a ka yawmin waladatu ummu wanda ya je aiki haji bai yi batsa ba bai yi wani aiki na batsa ba bai yi magana na batsa ba bai sa'annan bai yi fasikanci ba ya je aiki haji lafiya to zai dawo gida kamar da mahaifiyarsa ta haife shi yanda mahaifiyarsa ta haife shi bi ma'ana mai bai da zunubi wannan shi yasa maluma suka ce to don mutum ya cira shiga wannan in zai je haji ana bin shi bashi ya biya kar wani na bin ka bashi ka je haji ka dawo ya ce ina kuɗi na ka ce an yi na dawo kamar yadda mahaifiyata na ta haife ni ka san da ma zai kafa tafe ka ana binka bashi ba na a za ka biya shi na ka biya shi kayan shi amma zunubi kan Allah yana kankarewa yana daga cikin manya-manyan zunubai ka bayar mutum ya tsaya a filin arfa ya tashi a filin arfa yana tunanin ma yana da wani zunubi da Allah da ya taimar ba eh Allah yana gafara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan alhazai suka tsaya a filin arfa sai Allah madaukakin sarki ya ringa yi wa mala'ikunsa alfahari alfahari da mu sai ya ce wa mala'ikunsa ku dubu bayina sun yi busu-busu sun gaji sun zo mun sun zo wajena Allah haka Allah Allah haka ne sai Allah ya ce musu me suke tambaya na ne sai Allah tana ta roƙonka aljanna Allah ya ce musu me suke nema duk Allah ya fi su sani Allah ya ce mala'iku me suke nema na tsare su sai Allah suna neman ka tsare su daga wuta sai Allah ya ce wa mala'iku to na kafa ku sheda duk ne musu gafara duka ba ake haji ba har zama a karanta alkur'ani halka hilakun zikir wajen zikiri na ambaton Allah duka haka Allah yake wa mutane yace na musu gafar har ma akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama da idan Allah yace idan Allah yayi gafara sai malaiku ce ya ya ubangiji akwai wani shi ba ba zikirin yazo ba ba karatun ƙur'ani ya zo ba a'a ya zo ne yana jiran wani ya zo ne yana jiran wani a wajen to Allah ya ce dinna musu gafara to kuma ga wani shi wani yake jira sai mala'iku kai wa ubangiji akwai wani jira yake sai Allah ya ce hadda shi yace ai su mutane ne humul qaumu la yashqa jalisuhu su mutane ne wanda wanda suka zauna kusa da su ma ba sa kabewa shi yasa ake son musulmi ya yawaita zuwa wajen alheri ya guji wajen sharri to haka na fa in tsinuwa ta zo a wuraren tsinuwa na yanda aka samu garabasa na haka za a samu garabasa Allah kiyaye hada hawo ba garabasa so nan wancan ba na aga to lalle garawa halato Allah kiyaye to na ginshiki na na biyar shine wa saumi ramadan da kuma wazimin watan ramadan wanda muke dosan shi Allah ya sa da mu za a yi Allah ya sa da mu za a yi kun ga bayan Allah suna ta rasuwa yau wajen mutum biyu muka wa sallah akwai alhaji dan juma Allah ya ji kai shi akwai ɗayan ban san shi ba Allah ya musu gafara shi yana na san shi saboda dan garinmu ne dan jasu eh Allah ya masa rasuwa abin da nake ta yake ta damuna shine sai aka kawo shi a cikin mota ni na san abin da kawai ajali ne amma aka kawo shi a mota cewa wai wannan ciwon ne ya kashe shi sai yanzu da yamman nan akwai abokin barista ya zai ce ga result ya fito an ce ba ciwon bane amma ka ga irin jana'izar da aka yi mar yana cikin mota duk an kaman wani abu Allah ya tsare mu Allah kare ya samu mutuma a wannan lokaci saboda wannan dan musifa ce musulmi ana son a yi masa abubuwan da musulunci ya ce a yi masa ya masa sallah cikakkiya a binne shi cikakke masa gata wannan shi ne duk fatan musulmi zuwa kanci za a musu Allah ya ji gansu وأن الحسى بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس تسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تدوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تدوى قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تدوى فأدبر الرجل وهي وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق متفق عليه an samu hadisi daga talatu dan ubaidillahi ya dala tabbata gare shi yace wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga mutanen Najd dukkan shi haka gashin shi a tubikuye bai taje ba muke muna can nesa muna jin muryarsa amma ba ma gane me yake fara wato kun san wanda yazo daga kauye na wanda yazo dan kauye sai a hankali na shi yasa ake roƙon Allah ya raba mutum da kauyenci ba wai zaman kauye ba a kauyenci na kauyenci shine matsala in ka ga mutum yazo zai je ma kauyenci amma ba daɗi to akwai larabawa da suke zuwa da ƙauye suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙauyenci ƙauyencin nan sahabbai ba za su iya yi ba su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu uzuri saboda daga ƙauye suka fito har tambayoyi saboda sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun san hani da aka musu suna jin shakkar yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya amma su na ƙauye kawai za su zo badawu har wani sahabi ce har muna muke mu gaba laraba kawai ya zo sai mu bi shi a bayan mu masa rakiya saboda shi zai je kawai na yayi abu ba ba sai ki ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana musu uzuri shi yasa ranar da Annabi sallallahu alaihi wasallama daman sun saba da sahabbai suna dan kilisa har ma a yi sukuwa sai a yi tsere saboda dawakai in ajiye su ba practice na ana kafin su ji yaƙi ana gwada su to sai a hau a ɗan yi tsere misali annabi da sahabbai sai sawa a ce a je wuce market misali nake yi na a dawo sai a ce a yi tsere zan doki su gudu kowane sahabi yadda doki sa zai wuce da annabi sai ja na linzami kullum haka suke sai manzo Allah da yana gaba na min shi a je a dawo wata rana balaraban kawai ya zo da dandoki shi ya dauka su kuwa shi kawai na kawai ya sai ta doki shi yana jira aka soma wa ya tilla abin shi ya wuce sahabbai ya tuja manzan Allah number one to number one duka hankalin sahabbai sai da ya tashi ana wannan waye haka shi ne san mai ake ba wane manzo Allah ya ga duk kowa bai ji daɗi ba ya ga shi kuma an gale shi ana kallon shi ha shi ya dauka neman number one ake ah, to kuma number one ne ba annabi za ku bari ya zama number one ba daman shi ne number one ai kawai sai sai manzo Allah ya ce wa sahabbai kowa ya kwantar da hankali ya ce wani abin da ya yi daman haka tsarin Allah yake ya ce innahu haƙƙun alallah Allah ya fa'a shay'an illa wada'ahu wannan Allah ya sa ya kai shi duk abin da ya daga wata ran sai ya sauke shi wato shi na doki kullum ba wuce shi cewa Allah ya kawo na me wuce shi da aka kasu damu amma kun san saboda wannan kauyancin ya sa yi ba wai dan ya san cewa ga abu to suna da irin wannan shi yasa sahabin ne yake cewa yazo yana ta daga murya ba a wa manzo Allah magana haka sallallahu alaihi wasallam amma shi kawai yazo tambaya ne yazo yana daga murya ya ce har ba ma jin me yake faɗa yace har sai da ya kusa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka ji a shi tambaya yazo yi akan musulunci sai manzo ya tambaya menene musulunci sai manzo Allah ya ce masa salloli guda biyar Allah ya wajauta da yini a cikin yini da kuma dare akwai wanda ake yi a cikin yini azhar da la'asar akwai wanda ake yi cikin dare da magariba da isha da wanda ake asuba a gaya masa sai ya ce bayan su akwai wata sallah da Allah ya wajabta mun sai maza Allah ya ce a'a babu sai dai in ka so ka yi nafila sai maza Allah ya ce sai kuma azumin watan ramadan shi wajibi ne sai ya ce na ji bayan shi akwai azumin da Allah ya wajabta mun sai manzo Allah ya ce a'a babu wani azumi in dai na wajibi ne sai Ramadan ya ce sai dai in ka zo ka yi nafila sai manzo Allah ya ambaci zakka ya ce masa kuma akwai zakka sai ce to bayan zakka da aka ce na fitar ina da nisabi akwai wata zakka kuma da wajibi a kaina maza Allah ce a'a babu wata sadaka ta wajibi sai dai in ka so ka yi sadaka na ganin damanka yana wannan tambayar ba kawai sai ya kwana dama wanda ya zoji ke da sai ya juya ya juya yana magana shi yana cewa wallahi la azidu ala hadha wala anqus minhu za shikenan ba dadi ba kari na bazan kara bazan dada kan wannan ba bazan rage ba wato kaga shi ba ganin nafila babu magana wani litinin da alamis babu maganan wata sadaka babu yace wannan ne da manzo Allah yace eh zai ya ce ba zai ba ragi ba da yakan ke tafiya yana faɗa na ba ragi ba ƙari ya keke da keke to shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna ta mamaki inda ba dan shi ba zai yi wannan sai manzo Allah ya ce wa sahabbai aflaha in sadaq ya rabauta in yayi gaskiya inda gaske yake zai je sallar guda biyar wanda Allah ya wajabta masa idan gace yake zai tsaya yi azumin watan Ramadan idan da gace yake zai bada zakar an ji bukar ya kara in dai yayi hakan to aflaha ya rabauta ya rabauta to amma kaga mutum ina ke da tabbas na ina ke da tabbas ko yayi daidai shi yasa zaka ga wani hadisi na nafila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana cika mutane sallar su ta farilla da nafilin su saboda lutufi na Allah kaga dole mutum ya dage amma dai a sani na wajibi ya kare shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa muttafaqun alaihi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wannan hadisi alhamdulillah yaya hukuncin wancan sukuwa da ake yanzu sai dai ka je ka koyi harbin da bindiga ko ko ka je ka koyi shiga tankan yaki shi ne madadin wasa amma ba wannan wasa da mota wannan wasa da mota da ake yanzu ai wato almubazzaranci shi ke na iyakai Allah kuma ya ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura Allah ya ce kada ku yi almubazzaranci saboda masu yin almubazzaranci ɗan uwa ne na shaytan shi kuma shaidan ya kafirce ubangijinsa almubazzaranci kawai hasarar dukiya ne eh ba kyau ga yakin shi ba shi alamun sulawa kamin mala na'am bari mu fara da na ƙarshen nan duk inda aka kira annabi sallallahu alaihi wasallama ko me kake ka ce sallallahu alaihi wasallam wannan shine a shi matsayin wa annabi salati ya sha matsayin wa saura shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi marwaci wanda ba wanda ya kai shi rowa shine mutumin da aka ambace ni domin salati sa'annan ya ce wanda suka fi yawaita mun salati a cikin sun da aka fi kusa da ni ranar tashin alkiyama ya ce kuma wanda duk yi mun salati ɗaya Allah zai mar goma man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashira Allah zai mar salati goma shi yasa mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama da aka ce mu annabi salati sallallahu alaihi wasallam mu aka wa gata mu aka taimaka in ma muka ƙiye mu muka ciki in ka ƙiwa annabi salati biliyoyin ka suna yi don suna yi da haka mu yi ta yi mu yi ta yi babu iyaka sara na ba kuma su ba mu yi kokari eh in an kira su mu ce alaihi musallatu wassalam suna da yawa inda yake mu ce alaihi salam wannan shine amannin da musulunci yayi wallahi ala eh yawa cewa suwaye suke da haƙƙi a cikin wannan al'umma tun da babu kwamitin zakka duka kowa ne gwamnatin musulunci dai babu ita ko akwai a babu kowa ya san babu ya aka yi babu da ƙarfi da wayo da duk abin da za a yi aka hana babu da ƙarfi da wayo da hikima da da wautar da hankali duk haka ba hanyar da ba abuwa da a ga cewa babu shugabanci na gwamnati da musulunci shi yasa muke gaya mutane wanda muke da shi ya rage shine sultan mutane sai suna ganin kaman ita ma ba wani abu wani abu ne babba wallahi wani abu ne babba kuma Allah ya tsare Allah ya tsare mana shi Allah ya tsare kujerar samun sultan aiwar haka aka ce wannan shine sarkin musulmi ba karamin abu bane wanda ya dame su ya dame su da son samu ne da a ce babu shi shi su a wajen su ba da haka mu kula da kyau babu shi yake wai da babu hada ba daɗi na eh gane ba daɗi eh wai da hanau hada mannau eh shine yayi da haka abinda muke da shi da abinda muka samu lalle mu Allah godiya akai shi shi kuma sarkin musulmi Allah ya bashi hikima da dabara ya yi wa musulunci aiki eh Allah ya bashi hikima da dabara ya taimaki addinin Allah eh wannan shine kawai abin da zamu faɗi amma laifin na kowa ne Allah ya san mai iko a cikin mu yaki Allah ya san wanda ya ba dama yayi wani abu da yaki duk ba wanda shi Allah la yakwa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama Allah ba amar wani coge kowa da ka gani sanatocinmu da shugabanninmu da duk wanda ka ga yawo mukami Allah ya san ya bashi Allah ya san ya bashi dama Allah ya san me zai iya Allah ya san me yayi Allah ya san me yake duk kuma za a koma wajen Allah da haka ya kamata wanda duk Allah Allah ya bashi dama yayi kokari ya sauke abin da zai iya yayi abin da zai iya dadin abin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma matsalar shine ya zan wus'ahan kuma mutum ya ki eh wasu wurare suna kokari su kafa kwamitin zakka in ka kaba masu wa zai kawo zakkar in ka kaba kwamitin zakka wa zai kawo a ai wannan gwamnati ne idan gwamnati duk gwamnatin state wanda ta yi ce ta kafa kwamitin zakka gwamna zai karba ai za a kawo na? ha za a kawo ai ba a kawa bai so mani ina gaya ma inda ya ga dama za a kawo babu wanda gwamna zai dauki waya ya ce to na ji lokacin da kakka ta fito a kamu ya ce ba za a kawo ba kun gane? da za a kawo to ni dai abinda na sani ba gwamnan da zai niyyar karbar zakka bai karba ba ba kuma da ƙarfi ma za ma a kawo na shi ne ai hukuma amma zan kace yanzu ka kafa kwamitin zakka nan masallacin ma zai kawo ma na zai ke faruwa bari ka ji abinda yake faruwa tsakani da Allah idan aka ce ana kawo zakka tunanin mutane zai yi faɗi ko nan kuwa kai wata ila dubu hamsin aka baka ha tsakani da Allah mana ka gane an baka dubu hamsin ana ci an ba malar zakka mutane na jira ya ba su shi kenan bai ba su ba su je su ta mala ya cinye zakka abin da yake faruwa kenan na a ai yanzu kai zaka tara mana ne sai ka ba mu eh yanzu jama'a daga yanzu mun yi kwamitin zakka chairman shine chairman ya tara mana ya kawo za mu raba insha Allah eh Allah ba mu sa sallu ala nabiyil karim سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشفنا واشف جميع مرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف جميع مرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف جميع مرضى المسلمين اللهم اغفر لموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم احينا مسلمين وامتنا مسلمين اللهم احفظنا من بين ايدينا من خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نبتال من ذاتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين